أجمعين من الشيطان الرجيم الله أكبر فتقال الله تعالى لنفسه فقال رب إني أنزلت إلي فقال رب إني أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت قالت إن أبي يدعوك ليجريك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين
الله أكبر الله أكبر ذكر الفيلم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وصحبه أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bayan godiya ga Allah madaukakin sarki salati da aminci su tabbata ga manzon tsira manzon rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zan fara ce komai ba sai na fara yin godiya ga shugabanni na wannan kungiya mai albarka ƙungiya mai yada alkhairi, ƙungiya mai fatattakan bid'a da shirka, ƙungiya mai tabbatar da tauhidi da kuma sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Waɗannan shugabanni namu wanda ba sai na ambata sunayensu ba, Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya ƙara musu jagoranci. La shakka muna ɗaukar su a matsayinsu na malamanmu ne, shugabanninmu ne iyayenmu ne Allah ya ƙara masu jagoranci hakika mun zo wannan waje da nufin sauraron karatu ne ba mun zo da niyyar mu ne za mu yi karatu ba amma kuma sai iyayen namu malaman namu su ce ya kamata mu ce wani abu to saboda haka za mu ɗan faɗi ɗan abin da ya sawwaka ba lallai a ji abin ya gamsar ba fatan mu dai Allah ya dakatar da mu wajen faɗan daidai kuskuren kuma da zamu yi lallai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana daidai din mu kuma Allah ya tarayya da mu da ku a cikin ladansa hakika malamai sun ja hankali malamai sun yi wa'azi muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana baki daya babban abin da nake so na ja hankalin mu akai shine mu sani cewa wannan rayuwar duniya ta kasu kaso ko kuma rayuwa gaba ɗayanta abu ne guda uku akwai alhayatul duniya rayuwar duniya akwai alhayatul barzakhiyya akwai rayuwar barzakhu akwai kuma alhayatul akhira akwai rayuwar lahira wanda duka waɗannan guda uku ni zan yi su kai za ka yi su ita za ta yi su shi ma zai yi su dukkan mu za mu yi su fatan mu Allah ya sa mu yi alkhairi a cikin su rayuwar duniya da ni da kai ga mu a cikin muna yi idan mun yi mai kyau a barzahu mu ga mai kyau haka nan in mun tsallaka mataki na uku na lahira mu ga mai kyau rayuwar duniya muna cikin ta idan mun yi mummuna Allah ya kare mu mu ga ainihin mummuna a barzahu mu kamar yadda zamu ga mummuna a ainihin lahiran mu Allah ya sakar mu ga mummuna Allah ya tabbatar da mu wajen aikin alkhairi don mu ga ainihin alkhairi a nan duniya a mu da kuma lahiranmu. Lallai rayuwar duniya ba sai mun yi bayani sosai a shi ba, a kanta ba, domin dukkaninmu muna ganin abin da ke faruwa a wannan rayuwa. kowa ko da ku ɗan ƙaramin yaro ne zai iya ce ya san yadda ake yin wannan rayuwa ta duniya a takaice dai ita rayuwar duniya iya mazra'atun lil akhirah wato gona ce da ake ainihin shuka a zuba taki a yi kaza a yi kaza amma ba za a girba wannan noman da ake yi ba har sai an je lahira saboda haka babban abin da ake so mutum ya aiwatar a wannan rayuwar duniya shine ainihin ai aikin alkhairi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana cewa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir wa jannatul kafir wato duniya wato kamar kurkuku ne ko kuma prison ne game da ainihin mumini sannan kuma aljanna ce ga kafiri saboda shi mumini duk abin da zai yi an mishi ainihin hani kar ya aikata kaza kar ya aikata kaza ko kuma an mishi umarni ya aikata kaza ya aikata kaza wannan kaza da aka ce yayi mai yiwa zai saba da abin da zuciyar shi ke so amma kuma haka zai aiwatar da shi ko da zuciya ainihin ba ta so saboda Allah ko manzon Allah ne ya ce ayi kamar yadda idan aka yi masa hani dole zai hana ko da zuciyar shi tana so saboda hanin daga Allah ne ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mutum yayi hakuri ya aikata aikin alkhairi a nan duniya to lallai zai samu alkhairi a rayuwarsa ta barzahu saboda haka sai na dage ni da nake magana kai ma da kake sauraro na ka dage mu aiwatar da aikin alkhairi dan mu samu alkhairi a rayuwar mu to a ta ainihin barzahu wannan rayuwar duniyan ba komai bane rayuwar duniya ne yankewa ne rayuwar duniya mai karewa ne rayuwar duniya mai katsewa ne rayuwar duniya mai iyaka ne lallai mun ga manya-manyan mutane sarakuna a yau ba sa nan labarinsu ake yi mun ga manya-manyan masu kuɗi a yau ba sa nan labarinsu ake yi mun ga mun ga ainihin manya-manyan kangararru shedanu labarinsu ake yi yau ba sa nan to saboda haka idan kai kangararre ne an yi wanda ya fi ka baya nan idan kai mai kuɗi ne an yi wanda a fi ka yau baya nan idan kai mai mulki ne an yi wanda ya fi ka yau baya nan idan kai koma wanda kalan mutum ne an yi wanda a fi ya fi ka yau baya nan inda wancan ɗin ya je ni da kai gaba ɗaya muna kan hanya saboda haka rayuwar duniya mai katsewa ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu misalai wurare da dama akan ainihin misali na rayuwar duniya za mu ɗauki waje guda ɗaya shine suratul yunus faɗin Allah subhanahu wa ta'ala innama masalul hayatid dunya
أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض حقوقها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna ma masarar hayatun duniya, inna ma adamin adatul haƙar, wato abin sani kawai, ita rayuwar duniyan nan, wato kwatankwacin inna ma masarar hayatun duniya kama in an zalna minar sama. Kwatankwacin rayuwar duniyan nan, kamar ruwan sama ne da muka kwararo shi, muka sheko shi daga sama, a yi agama sai ka ce ba a yi komai ba. A wannan garin akwai babanmu, kuma uba sannan jagora alhaji talha idris rahmatullahi alaihi wannan bawan allah masallatai sun yi kuka wannan bawan allah makarantu sun yi kuka wannan bawan allah mu ɗaliban ilimi mun yi kuka wannan bawan allah mata da maza an yi kuka dalilin shi ya allah ka sa aljanna ce makomar shi ka duba rayuwar shi kai ka ce rayuwa kai ka ce ruwan sama ne an gama an ɗauke labari kawai yanzu ya wuce Allah ya sa ayyukan shi na alkhairi su bi shi da ma sauran mamatan mu gaba daya Allah ya ce inna ma matsalul hayati duniya kama in anzalnahu min as-sama fa khalaqa bihi nabatul ard kamar a zo a yi shuka ne shikenan shukan nan ta tsiro ta yi girma a sa mata taki ta ƙara yin baki har a zo lokacin girbi yace inna ma matsalul hayati duniya kama in anzalnahu min as-sama fa khalaqa bihi nabatul ard hatta mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha Allah yace har kasan ta aiko wato shukan ya tsuro yayi kore a sa taki yayi baki ya ainihin hayayyafa mai gonan yana jin dadi wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadiruna 'alayha wato tayi ado tayi kawa tayi goyo take jin cewa kana da iko yanzu bana bara na samu buhu 30 ne bana kila zan samu buhu 50 saboda na shuka kirko ne kuma kamancin wannan Allah ya ce in Allah ya ga dama kuma baja'alnaha hasidan ka'allam tabna bil amr sai mu sanya ta a gijirbe a ainihin lalace kai ka ce biya bata amfana ba Allah ya ce to irin wannan misalin kazalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun ai kamar haka ne muke buga misalai ga ainihin mutane amma masu tunani kai da ni mu yi kokari mu zama cikin masu tunani dan mu azanci da irin waɗannan ayoyi saboda haka wannan shine kwatankwacin rayuwar duniya a takaice kenan sai kuma rayuwa ta biyu ainihin alhayatul barzakhiyya rayuwar barzakhu wanda duk mutumin da yake mutu to ya gama rayuwar duniya yanzu kuma ya shiga cikin ainihin wato mataki na biyu na rayuwa shine na rayuwar barzakhu wanda a wannan gaban ta rayuwar barzakhu za mu ɗauki hadisi guda ɗaya mu ɗan yi bayani a taƙaice hadisi ne domin hadisin ya tabbata cikin musnad na imam ahmad allah ya mishi rahma hadisin albara ibn azib allah ya fara masa yadda yace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi jinazati rajulin min al ansar wato mun fita janazan wani mutum daga cikin mutanen garin madina falamman tahaina ila al qabr yace mu isa cikin maka isa makabarta فجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلسنا حوله من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يزونا موما مكزونا أجيفنسا وفي يده عود ينفت بها أهنش أقوي أينهن سنجاد يتي تأيكي دوغرو دا أينه إتا يتي باين من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا زونا يتي ولما يلحد da a fara haƙin makabartar da a fara haƙin kabarin sai manzon Allah ya fara wa'azi sai ce ista'izu billahi min azabil qabr to mu ahli sunna da wannan hadisin ne muke kafa hujja akan halaccin yin wa'azi a makabarta matsalan da mu wasu daga cikin mu na ahli sunna ke yi wannan lokaci ake yin wa'azi a lokacin lokacin birnin mamaci hadisin idan mun kalla ta kan malamai wajen shayin hadisin suka ce lokacin da ake haka kabarin da lokacin da ake birnewa a wannan lokacin ake yin wa'azi duk wanda yayi wa'azi a irin wannan yanayin faqad asaba sunna hakika ya dace da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma duk mutumin da zai yi wa'azi ko da bayan birne mamaci ne wannan kuma suka ce an saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin idan an gama birne mamaci abin da mamaci ke bukata shine wato a nema musu gafara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-taslita fa innahu al-an yus'al ku nema ma dan uwan ku gafara ku nema mishi ainihin tabbatuwa lokacin tambaya domin a yanzu ana musu tambaya sai a mashi addu'a ce Allahumma ighfir lahu Allahumma thabbithu inna mijni idan mace ce kuma Allahumma ighfir laha Allahumma thabbitha wannan hukunce hukuncen ba shine muke kabi ba yanzu على أي حال من ذن الله سيفار وأذن يتي استعيذوا بالله من عذاب القبر كوني مغافرا الله كوني ما أينه القرن كوني ما ذري دك الله جمد عذاب القبر يتي إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wato innal abdal mu'min bawa mu'mini idza kana tinqita'in min ad-dunya idan duniyar shi zata yanke zata kare wa iqbalin min al-akhirah zai fuskanci kuma lahira nazala ilaihi mala'ikatun min sama mala'iku daga sama za su sauko masu yawan gaske madda basarihi iya ganinsa a tare da su ma'ahum hanutun min hanutil janna wa kafanin min kafanil janna a tare da su akwai likafani ko kuma wani tawul irin na 'yan aljanna ana cikin haka bai a tihi malakul maut sai mala'ikan mutuwa ya zo sai ya ainihin ɗauki wannan ran ita fatasilu kama tasilu qatratu min fami saqa ran za ta fita cikin sauki wato kamar yadda ruwa ke farara ta ainihin abin shayarwa shi ne Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta faɗin Allah ta'ala wannan shi nashfa Allah ka sanya mu daga cikin ana ɗaukan wannan ran wani ainihin wato kanshi zai fito kanshin da ba a taɓa jin shi a doron duniya ba gaba ɗaya mala'iku za su ce kai wannan wacce rai ce wannan wane ne sai a ce ai fadair ibnu shu'aib insha Allah ta'ala misali kenan misali ke an gane ko ko kuma a ce fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi alladhi kana yusamma biha fi dunya sai a ce ai wane ne dan wane misali sai a ce Muhammadul Amin ibn Muhammad Sani ko kuma a ce Yusuf ibn Ahmad wama ila zalik an gane ko ala ayi hal fa sai a kira shi da mafi kyawun sunan da ake kiran shi a cikin duniya sannan sai su fara tafiya da shi ainihin sama ta daya dukkanin wani gungun mala'iku da za a rasa wannan wane ne sai a ce ai wane dan wane ne ai wane dan wane ne suna maraba da shi suna karban shi hannu bibbiyu suna jin daɗi suna jinjinawa haka za a haura da shi har zuwa sama ta bakwai sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce a'iduhu ila al-ard fa inni minha khalaqtuhu wa minha u'iduhu wa minha ukhrijuhu taratan ukhra yace ku koma da wannan ran mu a lokacin mutane anan ana ainihin ɗaukan gangan jikin mai kuka yana kuka mai hawaye yana hawaye mai kaza yana kaza a lokacin shi kuma yana can ya riga ya ga jajir Allah ya tabbatar da mu haka za a dawo da wannan ran ainihin ƙasa idan aka dawo da ran fai a ce shi malakan sai mala'iku guda biyu wato su zo idan suka zo za su miji tambaya guda hudu kuma dole sai ya amsa Allah ya ba mu ikon ta amsa wannan tambayoyi tambaya ta farko za su ce min rabbuka fa yaqulu rabbi Allah wane ne ubangijinka sai ya ce ubangiji na shine Allah ma dinuka tambaya ta biyu menene addininka fa yaqulu dini al-islam addini na shine wato musulunci tambaya ta uku sai su ce man nabiyuka wane ne annabinka sai ya ce huwa muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ta hudu sai su tambaye shi wa ma adraka wa ya sanar da kai ya aka yi ka sani sai ce qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu ai na karanta littafin Allah ne na karanta alqur'ani ne na karanta sunnan ma'aiki ne fa amantu bihi nake imani da shi wa saddaqtu naka gazgata kaga ba zai ce na karanta jawahirul ma'ani ba ba zai ce na karanta ba zai ce na karanta kaza ba qara'atu kitaballahi ya kai dan uwa ka rike alqur'ani ka rike sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ka fahimce su irin fahimtar magabata na kware haka nan za a aini fa yunadi munadi min sama ubangijin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wani ne yekuwa zai yekuwa daga sama bai sai yace an sadaka abdi bawa na yayi gaskiya fafrishuhu min aljanna walbasuhu min aljanna waftahu lahu baban min aljanna yace zai kuwa yace ilbasuhu min aljanna wannan bawa ku sanya mishi tufa irin tufa ta yan aljanna ku mishi shimfiɗa irin shimfiɗa irin ta yan aljanna ku buɗe mishi ƙofar aljannan da zai shiga wato ƙanshinta da ainihin iskanta da ainihin daɗinta ya dinga ruwa musu a cikin kabarin shi manzo Allah ce wa yufsahu lahu fi qabrihi madda madda basarihi za a yalwata kabarin shi kun je kun sana dan wannan tsukun ko mun sa shi a dan wannan da tsukun to shi mu ne muke ganin tsuku amma shi wajen zai gan shi da yawa yace madda basarihi iya ganin sa idan daga nan zai hango madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai haka kabarin shi yake saboda haka sai wani mutum tsayyibur rish wani mutum mai ainihin daɗin iska mai daɗin ƙanshi mai kyakkyawan fuska hasanul wajh mai kyakkyawan fuska mai kyakkyawan tufa zai zo ya ce masa na zo ne mai hira zai ce man anta sai ya ce ana amaluka salih ai ne aikin ka na kwari haka za su rayu a cikin barzahu sai wannan muminin mumuna nan muna kuka sai ce ya rabbi aqimi sa'a ya rabbi aqimi sa'a hatta ajida ahli wa mali ya ubangiji ka tada kiyama ka tada kiyama na je na ga ainihin dukiya ta da aka tsanar da iyalai da mata da ƴaƴa da aka tsanar wannan mumini kenan Allah ya sa mana cikin bayan manzon Allah ya bada wannan bayani sai kuma bangare ta biyu sai sujul wujuh ce wasu mala'iku za su sauko masu yawan gaske, masu baka haɗin fuska ko so daga gaji da bakin gilas ka san ba lafiya, ko da ya tafi ne ake ga su da bakin gilas da bakin kaya ba lafiya, to mala'iku za su su wujo masu bakin fuska. Ma'ahumul maso a tare da su akwai wani abu kamar gaushin wuta mai zafin gaske, wanda gaushi ne ga zafi kuma ga ɗoyi. za su zo suna firgita shi suna razana shi suna tsorata shi suna tashi a cikin halin niyyasu halin kada na kai ko asibiti ta dai za su ji kafiri in zai mutu arni yana iko yana kuka kafin azarar irin waɗannan mala'ikun yake yake gani Allah ya kare mu ana cikin haka mala'ikan mutuwa zai zo zai zararan manzo Allah ya fa yantazi'uha kama yantazi'u as-sufut min as-sufil mablul zai zarara ya bincike ta ya kwaye ta da ƙarfin gaske ta yadda ɓargon shi sai ya ruddige gaba ɗaya in ya ruddige gaba ɗaya sannan sai a zaro ran sai wani ɗoyi da ba a taɓa jin shi ba yace ka anta ni jifatin wurgat ala wajhil arab wani ɗoyi da ba a taɓa jin shi a doron duniya ba zai fito mala'iku su dare su dada gaba su ce man hada sai su ce fulan ibnu fulan بأقبح أسمائه الذي كان يسمى بها في الدنيا تسي وان دان وان تأمبتو ni mummunan suna idan ɗanka ko kai ana ce maka whisky to da whisky za a kira ka idan ana ce maka asin a menene wannan dai suna yan kwallon misali balatoli misali an gane ko fere dembele da irin waɗannan da irin wannan sunan za a kira mutum Allah ya kare mu saboda ka irin waɗannan munanan sunan ka yi ƙoƙari kar a kira ka da su ka yi ƙoƙari kar a kira ƴarka ko ɗanka da irin wannan sunan ɗan uwanka ka hana shi da irin wannan sunan za a kira mutum ranar gobe kiyama ga ɗoyi na wannan ainihin ran haka za a buɗe wannan gaushin ga ɗoyi ga zafi sai a jefa wannan ran mala'iku za su jare su ce wane ne ɗan wane ne kaza da kaza haka za su jare sai a yi ƙoƙarin ɗaukar ran akan za a haura da shi sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai sai su jefa yustaftahu dan a buɗe musu ta sama ta ɗaya sai a ki buɗewa shine uban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanto mana faɗin Allah madaukakin sarki a wannan bigira sai ya ce innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru an anki
innal ladina كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي الظالمين وكذلك نجزي وكذلك نجزي المؤمنين فهم جهنم عليها ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين
ubangiji subhanahu wa ta'ala yace innal ladina kazzabu bi ayatina wastakbaru an anha lallai waɗanda suka ƙaryace game da ainihin ayoyinmu wastakbaru anha suka yi girman kai suka yi butulci suka bijire suka zamto kangarabu la tufattahu lahum abwabu sama ba za a taɓa buɗe musu ƙofofin sammai ba ransun nan ba za a buɗe musu ƙofar sama ba a ce an haura da su sama ta ɗaya sama ta biyu har zuwa sama ta bakwai ba za a musu wannan ba la tufattahu lahum abwabu sama ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba wala yadkhuluna aljanna ba za su taɓa shiga aljanna ba hatta yalida aljamal fi sammi alqiyam har sai ainihin misali Allah ya ba mu sai lokacin da rakumi ya shiga ko ya fita ta hujin allura shin zai yi hujin da za a kula riga a ce allura ta kula shin zai yi rakumi ya shiga ko ya fita ta wannan bulin to kamar yadda ba zai yi ba haka duk wanda ya karyata ayoyin Allah ya kai girman kai ya butulce a kira shi a ce mishi ga Allah ya ce ga manzon Allah ya ce ya ce a'a ni zan bi shehu ne ni zan bi wane ne ni zan kama kafa da wane kamar yadda malam Muhammadu Bukhari ya mana bayani ya ce an yi maganar wakila wani ya ce shi shehu shi ne kaza to wallahi kai da shehu ba za ku shiga aljanna ba matuƙar baka ainihin ruko da alƙur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ba Allah yake la yadkhuluna aljanna hatta yalida aljamal fi sammi khiyar wa kadhalika najzi almujrimin Allah yake kamar haka ne muke sakawa ga mutanen da kasance wato mujrimi saboda haka sai a dawo da wannan ran kasa ba za ta haura sama ba sai Allah sai manzo Allah yake ma Allah zai ce a aiduhu ila al-ard a koma da shi kasa sai mala'iku guda biyu su zo su mishi tambaya guda uku dan aljanna tambaya guda hudu ne kuma zai amsa su Allah ya sa mana ciki dan wata kuma tambaya guda uku ne ba zai iya amsa ko ɗaya ba Allah ya sa ba ma ciki na farko za a ce man rabbuka wane ne ubangijinka zai ce ha ha la ajri la ajri ban sani ba ban sani ba man nabiyuka ha ha la ajri la ajri ban sani ba Allah ya kare mu sannan na uku kuma ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم لماذا تجد مدى الله عليه وسلم تيتي ها ها لا أدري لا أدري فينادي مناد من السماء ولم يكوى لك سمد يكوى أن كذب عبدي تفرشوه من النار والبسوه من النار وابته له بابا من النار ويضيق عليه في قبره من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي ذا يكوى أتي أمك تفا إذن تيوتا shimfiɗa irin ta ‘yan wuta, sannan kuma a ainihin buɗe musu ƙofar wutan da zai shiga hamaminta da zafinta ta dinga zuwa tana ƙuna shi a ainihin matse kabarin shi hatta ta talifa azla'uhu gabban shi haka za su dinga yayyankewa ana tattara su in ya gama kacaccalewa a ƙara haɗa shi a ƙara yin haka haka zai rayu har zuwa ranar kiyama fa ya ake rajulun khabithul wajh sai wani mummunan fuskan mutum ya zo ya tsorata shi ya firgita shi ya ce man an kai waye ya ce ana amalukal khabir ai ni ne mummunan aikin nan naka fa yaqulu ya rabbi la taqini sa'a ya rabbi la taqini sa'a ya ubangiji karka ta da kiyama ya ubangiji karka ta da kiyama to wannan shine a takeice domin hadisin dogon na yayyanke wasu abubuwa rayuwar barzaku ga mumini rayuwar barzaku ga ainihin kafiri Allah ya sanya mu cikin mu'mini kaso na uku na biyu kenan na ainihin nau'ukan rayuwa yani wai a haba da Allah kun ce fa ayi wa'azi to yanzu a tafi kaso na uku kenan ko kuwa to a yi hakuri mun dan yi a taƙaice ne mun ba da kaso rayuwar duniya a taƙaice rayuwar barzaku a taƙaice akwai kuma rayuwar lahira wani rayuwar lahiran nan imma ilal janna wa imma ilal na ko dai aljanna ko kuma wuta ni da ku gaba ɗaya Allah sanya mu a cikin aljanna kurakuran mu Allah ya yafe mu abin da fara na daidai Allah yi tarayya da ni da ku a cikin ladan shi sannan kuma sakurai na kuma Allah ya yafe mu mana daban gyara muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala yadda kowa ya zo wajen nan lafiya Allah ya mai da shi gidan shi lafiya kuma insha Allah ta'ala zama na gaba muna albishir insha Allah irin wannan taron a garin su dau za a yi domin na tsuma wallahi bi faraha mun tsuma mun tsuma kuma za mu shirya insha Allah za mu zo mu haɗa kai da ainihin shugaba mu shiga mu malamai baban mu malam Aminu da shugaban gudanarwa malam Nuhu da sauran ainihin yan kwamiti mu ga ya za a kullu mana wani insha Allah akwai fatuhu fi gauri insha Allah ta'ala hada wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh imam alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to ubangiji mun ce insha Allah assalamu alaikum shugaba alhamdulillah masha Allah ya kuma eh insha Allah insha Allah insha Allah masha Allah eh ai
Allah ya azurta mu da malamai manya-manya wasu za mu kwana wannan doka doka da yin ji suna nan Allahu Amin.
Amin. Allah ya yarda. Ranar ashirin da tara da watan biyar Allahu Akbar.
wanda insha Allah za mu ji bayani wani shugaba kuma ga wani mutum da ya fara shiga na lokacin Allahu Akbar. Insha Allah. Insha Allah. Amin. Amin.
Akwai yaudari da zai biyo baya in Allah ya yarda jawabi ne shugaba ko da ya saboda yanayin lokaci kuma ‘yan uwa da suke nesa muna fatan a kan su kai gida ba tare da aljihi ba insha Allah ko da shugaba zai yi kasa sakonni shi zuwa ga al'umma muna fatan mu da saurara su cikin lokacin insha Allah. Shugaba